الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه وسلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد
ويقول الذين كفروا كافرين سكن شيء لولا مي هنا انزل سوكر da ayatu ayoyi alayhi kansa min rabbi daga ubangijinsa kamar sandan nan na annabi Musa kamar hannu na annabi Musa kamar tagon annabi Salihu wai me ya hana ba zo da ma annabi da haka ba annabi ya ce Allah ya ce haka ne inda ma ka san an ta kai munzirin mai gargadi ne kana tsoratar makafirai cewa in sun saba ma Allah za su kai wutan Allah amma wale salaika idiyanu idiyanu ayati ba babu a kanka cewa ka zo da ayoyi wannan ba aikinka ba ne su ma annabawan can ba su suka ga lokacin da Allah ya so kawo kawowa ne ya kawo to saboda haka ba su ba su isa su sa maganar su ya sa Allah ya abin da bai nufi ba aikin ka nan gargari to kai ta gargari wali kulli kamin hadin kuma kowace al'umma dama ya Allah ya aiko musu annabi mai shirba da ku yake na kiransu su bi Allah da abin da ya ba su na ayoyi ba wai da abin da su suka kaddara ba ba abin da suke so ba abin da Allah yake so ne yake yi saboda haka gaya musu ba za a yi ba in ba su musu suluntan ba kuma su kada su munta eh, kada su musulunta to mene الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغير الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار Allahu Allah ya alamu ya san mata min kullu sai kowace mata abin da ke take dauke da shi a cikinta ɗaya namiji ne mace ce kuma ɗayan ɗan ɗaya ne a cikin cikin biyu ne ko fiye da haka wa mutadidin ko mai yawaita ne ba ɗibiyun ba wagar zalika da wani wannan Allah shi ne ya sani abinda kowace mata ta yi ciki wa mata gillar hamu da abinda ma'aifa ta kabbakar da shi wato kamar fagen ciki tsawon ciki ga matan da ta saba yawanci yawanci wata tara ne kuma Allah ya san wanda zai ragu a haife shi ko a wata bakwai ko a wata shida wa mata da abin da yakan karu kuma wani ɗan sai ya wuce wata shidan taran ya shekara kai mun dama malamai sun ce shi ciki kaɗan dinsa shi ne wata shida tsakatsakinsa wanda aka fi yawa shi ne wata tara amma yakan karu har ciki ɗaya zama shekara hudu a cikin cikin haife shi ya yi amfani imam malikin nan wata shekara uku ya yi a cikin ciki kuma ga shi an haife shi yadda ya zama yadda kaji ya zama duniya allah shi ya san abu kada ka ce allah abin da yake ba a masa iyaka yadda ya so haka ke tafiyarwa yawwa saboda haka mai tuba yake cewa karamcin ciki wata shida akan haifi dan wata shida ya iya ya rayu amma mafi yawan zamansa a cikin shekara hudu to Allah shi ya san yadda ɗan da zai masa haka wa matan karu da abin da take karuwa kan wata tara din wa kullu shayin kowane in abu inda hukun Allah biyu biyan da gurgudo kowane abu da kan shi Allah ya kaddara shi bi kaddarin wa haddin da kowane abu da kaddararsa da haddin iyakarsa la ta jawo ba zai ga tare ba ba da ba tsotsai kowane abu baya ƙetare abin da Allah ya so to wannan shi ne amma mai makabla fashewu ya sami hamla da mai ciki wato in an ce kowane abu to ya ga mai ciki da wani sama na ayyukan baki yadda suke ai gudanar da aikinsu sai Allah ya so da tunaninsu Allah ta'ala ya madauki ya kaddara ko ko ma tunani kowa da iyakan tunaninsa akan yadda nufin Allah da kuduran Allah da ranar Allah ta yi nufi wani abu duk ba zai ga yadda Allah ba kuma wani aiki ba zai sa Allah ya manta wannan aikin ba don Allah ya ce ma halkukum wala ba su kun illa kan namsu ma'aikatan da da halittanku da ta yadda ku bai samu sai ka nafsin wasu kamar numfashi ɗaya ne kamar yadda ka san ka yi numfashi ka ja ka mahaifi to haka abin yake kowane bayan bagi ya dace ga mutum kada ya ce shi zai shirya makansa abinda Allah ya riga ya shirya shi kada ya shigar da kansa neman da abinda Allah abinda Allah ba zai bashi ba sai sai sai sai wahala kawai kowane abu Allah ya yi lamuninsa mutum ya dogara kan abin da Allah ya shirya masa ya fawwala sha'aninsa duk ma Allah ya bar ɗemuwa wanda ta kantara mutum da tunanin Allah karkari wanda ma yawa alimul gaibi Allah shi ya san abin da yake boye wasu yare da abin da ya bayyana aka gani abin da ya buya Allah ya san shi komin ko aina buya haka kuma abin da aka aka shaida shi Allah ya san shi alkabir babba mai girma almutahadi madaukaki da rinjaye kowane abu Allah ya rinjaye shi almutaali ko mutaali duk ɗaya ne bilkari biyayi wa duniya ko ka ce muta'ali ko al-muta'ali mai daukan komai Allah ya san komai mu je kuma sawa'un daidai ne mutum naku a cikin sanin Allah muna sanar kawar wanda ya ɓoye magana ka yi magana a ɓoye to daidai ne ka yi a ɓoye wa man harabi da wanda ya bayyana shi da wanda ya abu da ƙarfi da wanda ya ɓoye daidai ne shi a sanin Allah wa man huwa musabin da wanda yake ma ɓoye da abun yana ɓobin lai da daddare ka tafi a cikin duhu kana tunanin abu Allah ya san shi wasaribu da mutumin da yake bin hanya yana tunani bin nahar da ranar duk Allah ya san saboda haka lahu wannan aya da muka karanta ta yi samma kowane mutum wato ya fawwala sha'aninsa ga Allah ko aikin alheri ka kai ko na shari ko da daddare ko da rana ko da daren kuma a ɓoye ko kuma shi ma daren kana tafi ko da ranar ma haka to daidai ne abun Allah abinda duk kai daidai ne ya sani saboda haka koyaushe za ka yi to kai alheri laumu hakibatun yana da ko mala'iku bayan Allah ya sani kuma adalcin Allah kuma gashi ya hada mu da mala'iku akwai mala'iku suna bin mu min bayne da ya gaba gare shi wa min galbi da bayansa kai ɗin da kake ɓoye magana ko kana ɓuya da a daddare ko da rana Allah ya ce shi ya sani bayan wannan kuma ya kafa maka mala'iku kowane ɗayan mu nan yana da mala'iku goma ko goma sha biyu kowane ɗayan mu nan to yanzu idan aka ce mala'ikun nan su ‘yan godugo ne za a biya su kuma da aikin su kai da aikinka za a biya kana da aikinka za a biya da shi kowanne Allah ya halice shi ya haɗa ku da shi kai da su sai ka mutu sannan kurbu to yana da mala'iku bai ne dai gaba gare shi a gabanka a kai mala'ikan da yake kiwonka don kada na abu cuce ka wani hali da bayan sama akwai akwai ma kiwonka na zahiri kamar da aljanu da macizai da mene-mene duka har za ka yi bacci yanzu haka kai bacci a nan sai ka yi baccin ka tashi kuda ba zai shiga hancinka ba zai shiga bakinka ba wa yake korewa kaga aikin ka ake yi nan ba aikin Allah ba ne umfanin ka ne ba umfani ne Allah ba ga aljanu sun fi mu yawa kuma muna karo da su kuma suna niyan cutar da mu wa yake kare ka Allah yake kare ka in biya za a yi wa da bai za a biya kana da su guda goma sha ɗaya ko ai goma ko goma ko sha biyu in an ce sha biyu shi ne da waki da da da da da wanda suke rubuta aikinka yawa da tidu da rakibu su suna aikinka ne su ma aikinka suke yi suna rubuta aikinka wannan yana rubuta aikinka na alheri ta dama wannan rubutan aikinka na shari ta hagu a tidu da rakibu kenan matukan kana numfashi suna tare da kai wayannan aiki kenan to ban da sauran wanda ake ce musu wai emini yan tsaro ko kamar yadda yanzu masu mulki suke da suke da da da sojoji da da da yan sanda ba kayo suke yi ba to kai ma haka Allah ya maka kana da gata a gun Allah inda ka sani ya bazuna suna kiyaye shi min amri la daga umarnin Allah daga al'amarin Allah suna kakan shi ne ce da amrinar jini suna kare ka daga aljinu kaga da baka Allah bi sa maka wayannan ma'aikata ba ba za ba za ka iya motsa ba sai wani abu cuce ka da wani su kamar su mun shi zai irin su irin su su da yawa to Allah ya ka wayan nan mala'iku goma sunan su kuma aikin su kenan inna la to me to kadina wanda kai me kai ma Allah hamsatun bil laili wal nahari akwai mala'iku biyar daddare da rana mala'ika dai yana damanka yana rubuta aikin alheri dai yana rubuta aikin shari'a daya an wakiltar da shi a nan goshinka yana kare ka ya kan dai tsoro ke na ko to yana yana kare ka akwai kuma mala'ika nan yake ka kaɗai a gaban ka to na goshinka nan shi ne yana riƙe da nan naka in ka yi kai kuma kai ya wulakanta ka idan kuma ka yi kankan da kai ya ɗaga darajinka akwai mala'ika da yake lura da bakinka yana kiyaye alhawami yan kwarori kamar ga yanzu na faɗa da mutum zai kwanta nan yana dare sai ya bacin sai tashi kuda ba za su shige masa hanci su baki ba amma in ya mutu yanzu nan sai ka kiya shi ne menene su su kunnensa da idonsa da bakinsa to me bambancin mutuwa da rayuwa ai kai baka sani ba ai ka gana sai su to akwai mala'iku da suke kore maka wa'annan aikin ka suke yi ba aikin Allah bane in dai za in da zo za yi sabi har wa'annan ma za tambaye ka to aikin da kai bayan su da su yi sai da kuma inna la Allah la yugayyiru ma bi qawmin baya canja abin da yake wa mutane baya tube ni'ima da ya musu a'a hatta yugayyiru ma bi anfusihim sai in su sun canja da kansu in kana da hali mai kyau ka canja da sabon Allah to shi kenan ka tsokani Allah ma'ana Allah al'adan Allah ta gudana in yi maka ni'ima ba zai tuɓe maka ba sai in ka canja halinka mai kyau da hali mai muni to saboda haka shi ne yake ce annan lalayu gairu ma bi kaumin hata yi gairu ma bi an fusi wai idan Allah baya canja maniman mutane sai in su sun canja da kansu saboda haka annabi yake ce إذا رأيت قسوة في قلبك وهرمانا في رزقك وهنا في بدنك فاعلم أنك تكلمت بما لا يعنيك idan ka ga zuciyanka ya ke kashe ba ka tsoron Allah ka ga haramci cikin arzikinka hanyoyin arzikin da ka suke zu ka ga ba su zuwa in ka ga wannan kuma jikinka ka ga yayi rauni baka da lafiya to annabi ce to san kai kayi magana da abin da bai na yaka ba dama wanda wanda wanda abin da bai dame shi ba ya shiga da abin da bai dame shi to abin da ya dame shi zai tsere masa in ka ga wayannan abubuwa kai ka ja ma kanka amma amma da haka ba ruwan Allah da kai sai ka abin nan to Allah ka ji tausayin mu nima tana zuwa ba dalili idan Allah so sai maka nima ya maka arziki ya maka sarauta ya maka mene ba abin da ka masa alherin sai ina ce kana so ko to an Allah so sai baka to amma ita kuma nima ba ta tafiya sai an saba ma Allah in ka saba ma Allah to sai ka gani kai baka san abin da kai ba saba ma Allah da kai shine sanadin tafiyar nima daga nan duk hanyar da ka sani ka kana samu arziki sai ka yi banza sai dai ka yi ta wahala ka don Allah don Allah ya ya tuɗe ya tuɗe niman sagare ka Allah kada ka mana haka yawa saboda haka annabi yake ce asinu jiwara hazihin ni'imati fa inna qalla ma taqalat min qaumin summa ta'udu alayhim yana ga masu arziki ku kiyaye ku kyautata zama da wannan ni'ima da Allah ya baku ita wannan ni'ima da ka gani in ka same ta to kaɗan ne kakan dawo mugun mutum sai ta yanke in ya je ya aikata abin da bai dace ba kuma yake da wuya bayan mutum ya samu nima ta yanke to kuma in ya nemi dawowanta ba zai yi ba da wuya an dai mutum arzikin sai ya kare kenan ko ba haka ba ya sai komai ka taba sai baya komai ka taba sai baya saboda kai ka saba ma Allah alhali ka sani baka sani ba in dai kana aikata saba ma Allah ka sani in ba wani abu kamar kake yi na wasu halaye na ko maganganu kada ka sami wani matalauci kana masa kana kana kana masa gori haka nan Allah ya sani sai sai kai ba kai kai ba san azumin da kai ma Allah ba shi kuma Allah ya sani sai yanke maka nema kai ta kokari kuma abu daga baya a banza ko min kokari kuma zaka mun ba shine yace falamar da lahu babu ko mayarwa gare shi wa ma lahum min wadun ilayhi min wali ko ma bayan Allah mutum bai zama wani da wani masoyi ba wanda zai hanta ni'iman ta tafi dama shi ne maka ka canja masa da laifuka to kuma zai zo zai dauke wannan ni'iman babu ko wani wanda ya san ya sa Allah ya mai maka Allah ka ji tausayin mu ne هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال
هو شين الله الذي wanda yurikum albaka barka yaka nuna muku walqiya haufan don tsoro wato kamar tsoron zuwan tsaba wanda ma'an da kuma kwaɗayi in mai jin wanda suke neman ruwa ne yana zaune in ya ga walgiya ya ga alamun man girgije ya ga alamun kuma za a yi ruwa sai ji daɗi wanzu sahaba su kala shi ne yakan fara fari girgije masu nauyi kaga ya taso nan ya taso nan kaɗan kan sai ga gu ya game gu ya yi banga-banga wanda yake iya hada wannan shi ne Allah ya ce girgije mai nauyi don yakan dauko ruwa mun san dai ruwa abu ne mai nauyi to sai girgijen nan gashi kana ganin iska ke yana tafiya da shi sai ya dauko ruwa kuma sabiu radu ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال
kowal malahu shi ne mala'ikan da waka fitar da shi girgijen shi yake koya shi da gunda duk zai je shi ne ake ce masa a ra'adu yana cuɗanye kuma tazi da godiyar Allah yana wannan aikin yana tazmihi to Allah shi ne yake yin haka wasu mamin su da nabi ya halubu wayan zulu ni ma to sabo to wai sabin radu sai a raduwa yana tsarkake Allah bi hamdi da godiyansa cikin girgijan wal malaku kadu malaku kuma suna tasbihi su ma min hibati don tsoron Allah don sun san Allah Allah abu wanda ya san shi duk yake tsoronsa Eh, wanda bai san shi bane sai sai ka ji yana jafayi amma wanda ya san Allah Allah bai abin wasa bane wa yusulu sawaiga shi yake aiko tsawa sai ga wuta ta fito daga cikin girgije kai sibu sai samu mai sha wanda ya so bihi da shi biha da ita sai ka ga wuta a cikin ruwa sai wuta ta zo sai ta kona mutum haka Allah yake yi wake da wannan iko sai shi fatu hudu sai ta kona shi wannan aya ya sauka cikin shanin wani mutum ne wanda annabi sallallahu sallama ya aika masa masu azi su je su ma'azi su kira shi ga Allah sai ya ce musu kai waye manzon Allah kuma waye Allah na ziniya ne zinariya ne ko na azufa ko tagulla ɗan adam wato mutum ne wani mai girman kai na laraba wanda annabi ya tura mutane su kira shi zuwa ga Allah to sai ya ce musu ku ba ni labari waye ma ubangijin muhammadu wanda shi yake kiransu gare ni ubangijin nasa na zinariya ko azurfa ko bakin karfe ko na tagulla to mutanen suka ji ai ba su iya ba shi amsa ba sai suka juya suka gama na suka ce mu ba mu taɓa ganin mutum mai kafircin zuciya mai taurin kai kamar wannan mutum ba annabi ce ku koma dai gare shi kuma saurari suka komo suka gaya masa ya bi Allah ya yadda da manzon Allah bai canja ba sai musu wannan maganan har ma ya yi musu maganan ya ƙara munanan magana ga wannan na biyu kenan suka ce koma suka ce annabi wannan mutum fa yana da kafirci an annabi ce ku koma gunsa suka koma na uku suna gunsa suna jayayya da shi sai ɗan girgije haka kaɗan sai ta zo girgije zo kansa sai ya buga tsawa sai ko wuta ya fito sai ya jefe shi sai ya kashe shi ya ƙona shi mutanen suna zaune suna gansa suka koma wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya riga su ya ce musu mutumin ku ya ƙone ko suka ce annabi ya kai ka ta yi na ka samu labari ya ce ai Allah ne ya aiko mini to saboda haka Allah bin tsoro ne to Allah yakan iya aiko tsaba sai ya samu wanda ya so da shi ko su suna jayayya kafirai suna jayayya da annabi cikin Allah ko shi Allah ko shadidin muhali shi ne mai tsananin kafi mai tsananin ƙarfi mai saurin kamu kamar yadda ya mu wannan kafiri mai girman kai Allah kiyaye mu je da budawa su nake da wajen haƙi kira na gaskiya launa gare shi Allah shi ne mai kira na gaskiya a zo a bi shi a yadda da mazonsa kalman gaskiyan shi ne la ilaha illallah muhammadu rasulullahi wayannan to Allah kira ne na gaskiya to Allah na Allah ne Allah zina ta wanda kuke kira ku kafirai min duni ba Allah ba wani Allah shi ne gunki kuna yi ne a banza na sajibu da ba su amsawa lamu gari su sai bishiyayin da komai duk abin da suka nema a gungunki bayi da shi balle balle ba su illa ka ba su da dai sai dai sun zama kamar mutum ne wanda ya shimfiɗa tafinsa a kan rijiya ka ba su da kafai kamar mutumin da ya shimfida tafinsa illal ma'i zuwa ga ruwa a rijiya kamar ya zo rijiya sai zai shimfida tafinsa kai ce ruwa ka zo ruwa ka zo zai zo sai da goga wani ya nuka fawo don ruwan ya shiga bakinsa ai ruwan ba zai zo ba to haka ko wanda yake bauta min wani ba Allah ba yana aikin banza ne kawai yawwa bittifayi da ciwon ruwan ya zo da gari ya je bakinsa zai yi wa maho bi galibi sai Allah ya ba da amsa ya ce ai shi ruwan ba zai isa bakin nasa ba har abada sai dai ya tsunguna gun ya mutu to baka zalika haka ma hum bi mustajibina lahum su gumaka ba za su amsa ma ba su bautar su ba wani Allah duka ba zai bauta ba zai ansa ga mai bauta masa ba wa ma ju'al kafirin addu'an kafirai bai zama kowa ba bai zama komai ba addu'ansu illa tsira bali sai dai yana cikin tozarta tozarta ne yana cikin wahala a tozarta da ba zai yi amfani ba inna ma kanin duwa musu layan su addu'ansu tozartace ne domin nema ne mutum ya yi ga mutumin da bayan mallaka makansa ma ba zai amfani kansa ba zai cuci kansa ba amma addu'a muminai to falaisar bilayi ba to zanci ba da in dai ka roƙi Allah to zai baka in ma ya baka ainihin abin da ka roƙa in ma ya kaɗe maka wani babban bala'in da baka sani ba in ma ya maka jinkiri har lokacin da ka fi bukatan abin sai Allah ya bata a cikin ukun nan in ka roƙi Allah lalle in ka roƙi Allah to yayi amma ba za ka roƙi Allah bi ansa ba bal yastajibu lahum insha in ya ka dai ansa musu ne so wa yawa amma ba zai zama cewa in kana bi umuri duniya in al'amuran duniya ne ka roƙe shi to in ya so ya baka zahirinsa ko ya aje maka ya je ya baka aljanna wanne ka fi so ka san aljanna na kake bukata ko kana nan kana neman bukatar ka na duniya kana ta addu'a addu'a duniya da duniya bai baka ba to amma bai barka ba sai zai je ya baka aljanna sai ya shiryar da kai ga imani haza huwa da to wannan shine يجب المسير إليه تبيع يوجب غريشي أتكين روكوان الله با سبو داك روكوان الله باي فادوا بزا دون الله يقول ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وأنتم يستغفرون فإن في مسلم في مكة amma in kafiri ne allan zai yi addu'an bai samu ba kun bai ya tabi iya je lahira ya daga tabewa Allah taimake mu Shehu Abdullahi ɗan hojo, ɗanin Shehu ɗan hojo na gwandu a cikin littafin sayatin ran tashin kiyama za a kawo mutum ya duba duk ba da wani alheri ya tsoronsa firgita sai Allah a ce ɗan ubawa na ai kana da ajiya gona sai ce Allah wani ajiya kuma ke su sai tuna sai ka tuna rana ka za ka roƙe ni kan bukatan ka kaza ban baka ba amma na ajiye maka lahira rana kaza ka buga to saboda haka yawan addu'a da saboda haka annabi ce addu'a muku ibadati addu'a ita ne bargon ibada yawan addu'a yana da alheri to shi kenan sai an gama sai sai ya gaɓe bashi ladan yau din da ya roƙa da na goben da na jibin da shi kenan sai a bashi aljanna to kaga addu'a ba ta yi amfani ba addu'a ta yi amfani to saboda haka mutum yadda yake nema kansa alheri ya roƙi Allah kada kuma ya gabe ya bashi ba ya bashi Allah ka taimake mu walillahi yazdudu ma fi samawati ma fi samawati lardi abin da yake cikin sama da abin da yake cikin ƙasa walillahi da Allah ne ya sujudu yake sujuda saboda yake man bai ce ma ba ga mai hankali ɗau'an a kansu mai sujudan kan son yana son sujudan yana yi akan biyayya wa karan ko kuma tilas kamar munafukai munafiki shi ba ba son sa bane yake yi amma dole ya sujjada ga Allah kai yace wa zilalun haka inuwoyin su ma bil udui wal asali da safiya da marance saboda haka ko kafin dole ya sujjada ga Allah don inuwansa ta sujjada ga Allah a ƙasa in in in yayi in ka ce ba ba haka wato ka daga inuwanka in ka ce ba za ka sunkuya ma Allah ba za ka iya ragawa to da safe da yamma inuwan ka sai su jira ta ga Allah ta takura ta takura ta zo ta koma har sai su jira Allah ko mutum kafin ne ya su jira ma shi ne bai sani ba amma ya su su jira shi ne su yudu hali gina Allah ka ce mu amma mumini yana sujjada ga Allah akan daɗin rai saboda haka shi kan ba wanda mu gani shi kulka gaya musu ya muhammadu sallallahu alaika wa sallama ka gaya wa mutanenka ka ce ma rabu samawa ta lardi wane ne ubangijin sammai bakwai da kasai bakwai ɗin ka tambaye su haka an kafa tafa ko su ba ka amsa ko ba su ba ka amsa ba kulka ce musu to na allah ne قل لله لله na Allah ne in lam yaqulu ko ba su fara ba babu wani ansa sai wannan kul to ka ce musu in kun san na Allah ne abin da yake sama da ƙasa fatatu min duni ya za ku kuki min wani Allah aw da ya masu ya kamar ku gumaka ga su ko la yamlikuna ba su mallaka naban umfani wala larar ko cuta da an fusin ga kansu ma bai umfani kansa ba bai cuci kansa ba ya zai umfane ka wata rakin kuka bar malika wanda ya mallake ta wannan tambaya ne na zargi na nuna ba su da kirki in ka ce waye ubangijin sammai da kasai da abin ciki zai ce maka Allah to ka ce masa to in haka ne ya za ka bauta ma wani ba Allah ba ai ka fi wannan shi ne wauta ko ainihin wauta ke to la yamlikun la yamsun naba wa lallaba kul ka gaya musu hal yastawi al'ama wal basiru yanzu da makaho da mai gani mai ido yana tafiya da su daidai makaho shine kafin bai ga hanya ba mai ido kuma shi ne mumini ai ba daidai suke ba amma tasar zulmatu wannan nuru ko kuma duhu da haske za su yi daidai nan ma duhu shi ne kafiri haske kuma shi ne mai imani za su daidai amsa shi ne la rasu am ko kuma am ko kuma jalulullah sun sanya ma Allah kaya abokan tarayya ne halaku wanda suka yi halitta ka halki kamar halittan Allah fata jabar halku alayhim halittan kuma sai ya rikita gare su ba su gane nasun ba ba su gane na Allah ba an yi haka ba yi ba ba wani mai halitta sai Allah sai Allah Allah shi ne ya halice su ya halice abokan tarayyar nasu saboda haka fata fata ka su suka kudurta istiqaka cancancan ibadatin bautansu bi halin da halittarsu laisa al'amru ka sharin ba haka bane ba mai halitta aslan sai Allah wala sayqul ibadatu illa al-khaliq ai babu kuma wanda yake cancantan bauta a bauta sai mahalicci in dai mu da hankali kan to wanda ya cancanta ka bauta masa shine Allah guda daya Allah ka taimake mu أنزل من السماء ماء فسال ثوره وينبت في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال
Kulka ce musu Allah Allah shi ne halikun mahalicin kulli shay'in kowane a anzalda anzalda ya saukar da ma ruwa mina sama'i daga sama shi ne ruwa irin wannan mai saukar da gini ne fasalat audiyatu ko zazzabo suka suka gudana bi kadara da kowanne da gurgurin yadda za ta iya ɗauka kowane bu ruwan ya bu dala da tudu da gangare kowane kwazazzabo ya ɗauki ruwa da yadda zai iya har wani kuma ya gagare shi ruwan yin ya yawa ya fitar tudu ya gudu tufa ta mana zama saidu sai ruwan ya dauki zabadan kun fara biyan mai hauhawa idan idan ruwan ya yawa sai ka ga ya ɗauko kumfa menene kumfa nan shi ne ɗan kazamta-kazamtan da yake bayan ƙasa shi ne yake yin wannan kumfa ruwa ya ɗauko shi wayan matu nuna da abin da kuke hurawa alaihi kan saminar cin nari cikin wuta na jawahir da zinariya da azurfa da tagulla duk ruwan ya tono shi yabtiga abinda kuke tonowa yabtiga neman hilyatin ado aw mutayin ko kayan umfani yan tafi bihi abinda mutum zai umfani da shi kalawani kamar goguna za uzibar inna an narkar da su to shi ma zama kun ba ne mislu kaminsa wato idan an sa karfe a wuta shi ma sai ka ga an bawon bayan sanar shi ma kun ba ne kamar yadda ruwa yake ɗebowa tarkace ya zai kumfa to shi ma haka in an sa karfe a wuta shi ma kumfan da ya sai shi ne wanda ake ce masa mai na magera kashi magera to to shi ma kumfa ne kamar yadda ga ruwa dauko wannan ma kumfa ne kamar wancan kazalika haka abinda aka faɗa nan ya durbin lawun haka Allah yake misalta gaskiya walbali da ƙarya gaskiya ita ne ainihin abu mai umbani ƙarya kuma ita ne abin da za ta watse kamar kumfa ya lalace ko kuma shi shi kashi magiran nan in an karfe in an bubuga sai ka ga wani na bayan ya zun kumfansa shi ma ya ya tun fa amma zabadu amma kumfa na daga cikin ruwa wa ma gida da da abin da aka hura a cikin makera na jauhari to wannan kumfan fa sabu sai ya tafi dufayan a banza sai tafi banza ba yi da amfani wa amma ma yin fawon nasa amma abin da yake amfanin mutane kamar shi ruwa da jawahir da jawari wato karfe kayan kusa ya zauna filada bayan kasa zaman dogo ya yi amfani a amfani da shi ka zalika albani haka kariya yake an misalta shi da gaskiya yan mahillu yakan ƙa'ir wa yan mahiko shafi wa yana la'alaki ko ƙarya ta ga yayi kan gaskiya kamar yadda kumfa yake yi a kan ruwa fi bayan albata cikin lokaci kamar ka gaskiya ƙarya za ta yi rinjaye to ba za ta yi rinjaye ba wal haqqu sabitun baqi gaskiya yana tabbace yana wanzu kamar annama kamar yadda ruwa da jawari suka tabbata suka kun baya tafi to haka ne gaskiya za ta tabbata ƙarya kuma ta tafi Allah ka nuna mana kamar da gotin da tita alu alamashin mayi wa hufsin jauhari Allah zai ya tsado alawashi inda nabi lokacin da aka hura a cikin makera yadda za ka ga shi wannan kumfanci karfin ya tafi kuma karfin yana nan to haka ne ƙarya ko ta daukaka to za ta tafi ta lalace gaskiya kuma za ta tabbata to kazalika kamar yadda aka yi misalin kumfanin nan haka ya durbi lawun lamsala Allah yake saka misalai yake saka misalai lillazina tajabu akwai ga mutanen da suka amsa kiran ubangijinsu suka bi shi su suna da alhusna aljanna Allah ka ba mu wallazina wayanda lam yastajibu lahu ba su amsa masa ba su kuma sun zama kafirai law anna lahum ma fil ardi wa mithluhu ma hu law da ma fil ardi abin da ke cikin kasa ya zama nasu ne wa misru daga misalin su ma aka kara shi tare da shi lafta daubihi da sun ba su shi fansa daga azaban wuta ulai kawai nan lam su hisabi sun da mu na hisabi wani ma'azu shi ne Allah zai kama su yawwa duk abinda mutum ya mallaka in har sai an je lahiya ne ko ya bayar da zai amfani shi ba inda ya bayar da lahir bi kulli ma amalu la yakun la yakun min hussein ba a gafarta komai da abin da suka yi wa ma hum basu wa ma wa hum matatan su kuma shine jahannam wa bisal mahadu kaga mutun ya shiga shi jahannamu shimfida ta yi muni Allah ka raba mu da yawa saboda haka anan abinda mutum yake da shi sai da shi zai amfani wata ran annabi yana zauna cikin gidansa sallallahu sallama sai wata mata ta zo sai ta je ɗakin umu na aisha sai ta ce mata ta yi mafarki ne uwanta da ubanta sun mutu duka amma ubanta da shi mai asali ne uwanta kuma marowacciya ne sosai ba ta taɓa yin alheri ba sai wata wani mai bara ya zo ta ɗanye kitse ba naman ba ta ɗan ba shi kitse sai kuma wata tsumma ta samu tsumma ta ba shi sadaka ta ce to da ta yi ta ga an yi tashin kiyama babanta nan mai alheri sai ta ga yana kan tabban alkausara mutane suna zuwa yana ta ba su ruwan suna shan su suna jin daɗi suna wajira sai ta hangi wanta tsakiyar wutan jahannama tana neman uban gashi yana bai mutane ruwa ya ba ta bai ba ta ba sai ta yi tausayin wanta sai ta ɗauki mawaɗan motan gaggaban uban nasa sai ta ɗabi ruwan kausan sai ta miga mata bai je gunta ba sai ta ji an ce wanda ya bai marowacin na ruwa Allah kona hannunsa to ita sai ta wayo gari hannunta ya kone sai ta sai ta ta nuna ma Aisha hannunta ya kone ta ji wanda ta yi niyyar taimakon marowacin hannunta ya kone sai sai manzo Allah shi ai wannan mafikin gaskiya ne dama mutum marowaci ba abin da ga Allah zai masu azaba Allah kiyaye mu to shine inda mutum sai da ya tafi lahira komai nasu da yace zai bayar ya zira to a lokacin ba zai amfani shi ba Allah ka taimake mu a faman ya alamu mu je أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمي إنما يتذكر أولو الألباب
a faman ya alamu yanzu mutumin da ya san an da ma wanzu da abin da ka saukar da shi din nan ilaika gare ka min rabbika daga ubangijinka a haƙo gaskiya ne wanda ya san ƙur'ani daga Allah yake kuma gaskiya ne ya yi imani da shi Allah ya ce zai zama kamar huwa amma kamar makamu wanda bai sani ba ba zai ba kuma imani da shi saboda haka ba daidai shi ba inna ma ta zakaru ka san unar babi masu hankula su ne ya ta zakaru cikin wazanto ashabul guli masu hankula su ne sukan ji ƙur'ani su wazanto amma wanda bai bai da hankali hankali na tamyizi ko ya ji alkur'ani yana jin kamar ana faɗa ne kawai Allah sauke
الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق
allazi na wayanda yuhu da suke cika bi adilla da alkawarin Allah wanda aka ɗauka cikin alamun zari ko kuma dukkan alkawari na Allah alkawarin alamun zari shi ne Allah halice mu duk yayi mu kamar kiyashi yake mana ba ni ne ubangijinku ba muka ma- masu bayan Allah na gaba da gaba da mu suka ce gaskiya ne kai ne ubangijinmu mu ma muka zuzu muka amsa Allah ya samu amsa to wai sun su suna cika alkawari ko ban ban da wannan kullu mai saki duk alkawarin da aka ka dauka ka cika Ka- ya zama alkawarin na Allah ne kamar na alamu zarbin nan ko kuma alkawari ne tsakaninka da mutane wadda ko da kafiri ku kai alkawari domin in kai alkawari da kafiri in baka cika ba zai ce addininka ne ka ka bata addininka ka ka ja ma addininka zanzu shi kafiri ba zai ce kai ne baka da kiki ba sai ya ce addininka ne ba da kiki kamar yanzu yawancin maganar mutane sai ka ci wai babu bambancin addini to to haka bambancin addini dama hali ne na addinin yakan nuna to fa ya jibu da fawo biladi alkawari a cika alkawari wajibi ne bai halatta ma musulmi ya yi ha'inci bai halatta ba musulmi ya yi haji ha'inci ba aikin musulmi ba ne wala maka hajjin usabu yayin da wannan sifofi da suka zo sun lazumci sun lazumta ga dukkan wanda ya cika alkawari kaman farillan Allah tauhidi sallah azumi zaka haji wannan alkawari ne muka yi ga Allah to ka cika shi kada ka ga wani baya ganin ka Allah yana ganin ka ka cika shi to a cikin tafsirin ahadu waje ko والذين يسرون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب wallazina da wayanda yasiluna suke sadar da ma amara Allah bi yayin sa'abin da Allah ya alkawari da shi a sadar da shi shine imani Allah ya alkawari ka sadar da imani tun da daga halartu laulaka din da muka faɗa wanda Allah ya halitta gaba ɗaya ya ce alastu bi rabbikum kalubale to ka sada karka yadda wannan alkawari ya yanke haka wazari mai zumunta ka sadar da shi wagar zarka da wani wannan ka sadar da zumunta don a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace hadisin kusiya Allah yana cewa ni ne rahmanu na kuma hacci halicci rahimu shine zumunta na halice ta na tsaga mata suna daga cikin sunana daga ramu na ce rahimu wanda ya sadar da ita don sada shi da rahama wanda ya yanke zumunci zan yanke shi da rahama Allah kiyaye mu annabi alaihi salatu wassalamu ya kuma ce ita zumunta tana rataye a jikin al'arshi tana cewa Allah wanda ya sada ni wanda ya sada ni ka sada shi da ramanka wanda ya yanke ni ka yanke shi daga ramanka to sada zumunta yana yi waka wajen mai alheri mai wadata ya rika taimakon yan uwansa su kuma sada zumunta a wajen a wajen wanda bai da wadata shi ne ka rika zuwa kana gaishe su don suna suna da lura da yawa in sun bukaci ganin ka da su ganka su kuma in sun ganka kada su sai wannan ya fai kwadayi ka san haka za fara ya fai damun mutane kai wannan ya fai damun mutane kada ka faɗi haka in ka gan shi gare su tare shi da gaski da munna da farin ciki don dan wanka ne in kuma bai da lafiya ka je ka gaida shi don Allah ya taba cewa wane na yi rashin lafiya ba gaishe ni ba ya ce Allah kai da ubangijin yan alam ya zan yin gaishe ka ya ce baka san wane ya yi rashin lafiya ba da ka gaida shi da ka sami lagosa to saboda haka a gaida mara da da wani wannan don a cikin kuma tsakaninka da yan uwa musulmai ka nemi soyayya gare su don shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a tawadudu ma nasu nisul agni soyayya tsakaninka da mutane ka rika raya soyayya to rabin hankali ne saboda haka annabi ke ba a nuna hadisi ya ce halikin nasa bi hulukin hasani ka zauna da mutane da kyakkyawan hali kada ka zama mai mummunan hali kowane yana yana karanka kada kai kada kai zaka yawa to Allah ce mu taimake mu shi soyayya da mutane kuma shine wanda har ya samu nasa ya hana ka kai in suka samu naka ka bashi wanda yake maka zumunta da kai kai kai kokari ka sada masa ko sada na masu wadata ka taimake shi ko sada matalauta ka je ka gaishe su karka kai ka ce ka haifi shi ba za ka ci ba wanda yanke zumunta da kai to wanda kuma ya cuce ka ka ce na yafi to wannan haka kyakkyawan halin ke da amma kai ka zama mai mugun hali wai su nuna ma wanda suke sadar da abin da Allah ya umarni a sadar da shi shine muka ce kamar na imani da zumunci wa yautar na babu na tsoron ubangiji shi ne nalkon da Allah yi wa ya habu na su alisabi suna tsoron mummunan hisabin tashin kiyama mu je wallazi na wadda wayan da wanda Allah ke yabonsu da wanda suka sabaru suka haƙura a kan bin Allah da kuma suka yaƙuri da Allah ɗora musu bala'i kamar cuta ko wani abu Allah ɗora man ka haƙura kuma suka yi haƙuri kuma suka bar sabon Allah to wannan don mene ibtida a wajen rabbi don suna neman yardan ubangijinsu haƙuri guda uku ne ka haƙura kamar sabon Allah ka haƙura in Allah ya ɗora maka aiki ka aikata ka haƙura kuma to amma duk abubuwan haƙuri shi ne ka zo ka haƙura ka bi Allah kar ka same shi wanda ya haƙuri a kan sabon Allah ya da lada ɗari uku wanda ya haƙuri kuma kan bin Allah yana ta yi Allah zai rubuta mata salada ɗari shida wanda ya haƙuri kuma na sabon Allah to Allah zai rubuta mata lada ɗari tara haƙurin kashi uku ne wannan haƙuri karka sami Allah to in ka in ka mai sabon Allah ne ka haƙura to za ka sami lada ɗari uku wannan haƙuri kuma kan bin Allah kamar yanzu wannan gashi watan azumi muna bin Allah daidai gwamnan to za ka samu lada ɗari shida amma wanda ya haƙuwa kuma a kan sabon Allah sai da ya bayyana ya ƙi sabon tuna da lada ɗari tara kaga sabo kan kan kan sabon a haƙuri kan sabon Allah ya fi lada ko to Allah ya ce mutum ta wanda suka haƙura kan haka wa kamun salati suka sai da sallah wa an bagu suka ciyar mimma zaka nahun abinda muka arzuta su sirran boye wa alaniyatan da fili waye da rauna suna ingije bilhassanatu sayyada mummuna abu in amusu sai su sai su ingije shi da kyakkyawan abu in mutum ya maka mummuna abu kai ka saka masa alheri da mai kyau kamar mutum ya jahice ka ya yi miji to kamar ka yi haƙuri wanda ya cuce ka shi ma ka yi haƙuri bilhilmi hausa haƙuri ne amma mutum da ya cuce ka mutumin da ya jahice ka ka yi hilmi haƙuri ne amma da hausa amma da larabci yana da bambanci idan mutum ya cuce ka shi ne ya fi ce ka ya koyi ulayaka lahum ulayaka wa ilan ubu gidan ƙarshe wanda yake abin godiya wanda ake samu a lahira yana gare su Allah ka bamu menene gidan ƙarshe haƙuri din nan ya kasu kashi hudu aladarsa sun uku amma idan ta tashin kiyama an yi hisabi allah zai wa mutane wato zai annaba guda hudu zai kawo su a yi hisabi idan ka ce kai kudi ne ya dame ka wadata ya sa ba ka yin baka aikata abin da ya kamata ba sai Allah ya kawo maka annabi Sulaiman ne sai kafin shi arziki ne annabi Sulaiman kalkoma ya taba sa an yi kwanta na mil 20 lokacin da za su haɗu da da matarsa da zinariya da azurfa to kuma in ka ce mulki ne ma sai Allah sai ya nuna maka annabi su kafin su ne ga shi dai mun fala Allah ƙasa suka zo su ne yana ba su abinci amma wannan bai hana shi ibada ba in ka ce talauci ne sai Allah ya nuna maka a hada ka da annabi sai isa annabi isa don talauci tun da yake a duniya bai taɓa mallakar ɗaki ba ko ina dare yi a gunje kwana bai taɓa sa ta matashin kai ba sai watan da ya kwanta ya ɗan daga hoge da kansa ya kwana daga nan wawan da mani mani bai sake ba kafin annabi isa ne in kuma kace ne cuta ne bayan da lafiya sai Allah hada ka da annabi ayuba ya ce kafi annabi ayuba ne shekara bakwai tsutsotsi suka gudu a jikinsa duk sadda duniya suka fi shi sai matansa ɗaya ko da dangi da makosa da masowa duk sai da su guje shi don cuta sai matarsa guda ɗaya to Allah ta zai yi sajibu mutane da wa'annan in kai ka ce arziki ne dai ya dame ka ya shigantar da kai ba kai annabi Suleiman ba in mun kuma haka kuma kai annabi Yusuf da mulki da wadata in talauci ne ba kai annabi Yusuf ba in ciwo ne ba kai annabi Ayyuba ba to saboda haka Allah bin tsoro ne Allah ta mafi mu yayi da saura ku to mu je jannatu annin aljannan zama ya na za su shige ta umar sana da wanda ya kirki min abarihim na iyayensu wa zuwajihim da matayensu wa zuriyatin da zuriyarsu ko da ba su yi aiki da aiki irin nasu ba za su samu darajarsu saboda girmamawa ga iyaye wato iyayen mutum mutan kirki ne shi ma ya zama yana kokari a mai ba su kai su ba to aljanna daraja daraja ne matukan gun da suka sai ya je gun ya yi makwabtaka da don hankalinsu ya kwanta ha kuma yayaye na girki na su za su ja iyayensu haka mata yi in na kirki da mazajen kirki kowanne zai ja ɗan uwansa ga mazauninsa Allah ka bamu wal mala'ikatu malaku yarhuna suna shiga alayhim kansu min kulli babin ta kowane koba a mala'iku suna shiga kofofin aljanna ko sorayen aljanna a farkon shigansu aljanna da su mala'iku za su shiga musu farin ciki suna ce assalamu alaikum dibtum bima sabartum amincin Allah tabbata gare ku kun ji daɗi salamu alaikum wannan aminci ya tabbata gare ku wannan lada da ku samu da masa mutum don hakuri da kuka yi a duniya kai kai hakuri ko da ciwo ko da talauci ko da mulki ko da arziki yawa fanima ma da la'ukwar da gidan gashe wanda ya samu gidan gashe to wannan madalla da abin da ya samu Allah mun go Allah ka samu samu Allah da Allah gudana littafinsa idan ya ambaci sirofin yan aljanna sai ya biyar da shi da sirofin matsayata yan wuta to wannan farko shi ne za mu bi da sirofin abu jahal da kuma wanda suka bi yin hanyar satashin kiyama mu je wallazi ne wanda yankuluna suke warware a hadar layar alƙawarin Allah da aka ɗauka lokacin halartar laudaka min ba da misali bayan an kulla shi an amintar da shi daidai wayar dauna suke yanke ma amara lawa abinda Allah ya umarni da shi ayyun sada sar da shi shi ne imani da su zumunta suna yankewa wayar su suna banna a bayan ƙasa da kafirci da sabo ulaika wayannan lahum su lahum la'natu tsinewa yana kansu Allah ka tsine musu walahum azab walahum su'ud suna da mummunan gida shine wuta Allah raba musu al'aqibatu al'aqibatu sayyi'atu mu ƙarshe mai muni fi gidan lahira shi ne jihannin don
mutane wata ba musulmi ba guda biyu har suka mutu to ya hukuncin abin da zai yi bisa wannan kashe su da yi kafin hawa
wannan ya kashe mutane ba musulmai su biyu kuma hukuncinsa wato hukuncin da ya fitar rai ne tun da yake lokacin da aka shi suna cikin aminci ne to saboda haka hukuncin zai zai zai zai yi asu Mhm.
tsawon da ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh malam tun da addini ya yarda mutum ya auren mace ko don ilimin da ko kike da gurin yadda ya iyaye ya kamata mu zantar da ƴaƴanmu mata a lokacin da suka kawo mana wanda suke son su aure su amma mun muka ga ba don hali ba muke son malam ya mana bayani a kai za mu ba su yadda suke so kuma dami musu yadda mu muka ya dace
iyakan magana shi ne shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idza ja'akum man tallawna durinahu wa khuluquhu fazawjuhu idan mutumin da kusa yadda da addininsa da halinsu sa ya zo muku ku an ba shi aure saboda haka babban a cikin wayannan ana auren mace don dukiyanta ko ko don danginta ko don iliminta ko ko- ko don addininta annabi ya ce alaika bi za ta dini kai- kai ka zama kariki mabuciyan addini to saboda haka wajen yadda na iyaye kuma shine ya ce duk wanda ya zo muku in dai kun yadda da addininsa da halinsa to ku aure masa wata manzo Allah sallama wani mutum ya zo ya samu annabi ya ce annabi eh, yanzu ni shi mummuna ne abin munin nan nawa zai hana ni in shiga aljanna don suna fatan wani mai muni ne har sun hana ni aure sai annabi shi ko agun Allah shi mai imani annabi ya ce yake muninka ba zai hana ka shiga aljanna ba amma kuma magana aure kuma akwai wani balarabe mai ya kyakkyawa sai annabi ya ce ka je ka ce na ce ya baka auren yansa gashi ba da sadaki ya ce sadakinka yana kan abubakar abubakar da su manu su baka ka je ka biya sadaki da ya je ya yi sallama uban ya fito suka gaisa ya ce annabi ne ya ce ka aure mini da yanka sai duba shi shi mummuna ne hannu sai ya ji iko ita ya tana ji sai su ce baba ka aure mini da shi kada ƙur'ani ya kunyata mu uban bai da ba sai ya je da ya tafi shi mutum ya je ya ce ma manzon Allah sallallahu ga shi na je amma shi uban bai yadda ba amma ya yi ta da ikon Allah sai a lokacin sai ga hari yaƙi fa- ya fada madina sai an- sai mutumin ya ce to ni ku wannan kyaunawa yau zan nuna shi wannan kudin sadakin ta sai su doki in ya ki don Allah in kala addinin Allah ya sai doki ya da takobi ya je faɗi yaƙi yana yin yaƙi da gaske yana kisa yana kisa sai aka kashe shi da aka kashe shi shi kenan sai bayan yaƙi ya wata sai ana tara mutane sai aka ɗauko shi za sa shi a kabarinsa da aka je ɗaukansa ana yin abinan sai aka ga manzon Allah ya haka ya kauta kansa shi ne manzon Allah ya ce wane ya ji kunya ga matan aljanna wanda wanda suka zo tariyan wannan mutum su ba shi ba matan da Allah wanda Allah ya bashi saboda imaninsa to saboda haka in dai wanda in ya wanda ya zo muku koyar da addininsa da mutuncinsa to ku ku kawo karka ce bayan da kyau bayan dukiya ko wannan duk na hannun Allah da shi ke nan
amma tana masa rashin biyayya har ya kai da tana zargin iyayensa ba ta bin umarnin mijin nata tun da an ce allah mala'iku suna dinin ma mace da take saba wa mijinta ko kuma mijinta yake fushi da ita ya ya kamata mijin wannan matan ya yi shin ya zai ci gaba da zama da ita yana mata nasiha ne ko ko zai rabu da ita in tana sallah zai zama da ita yana masa nasiha wata ran akwai wani waliyin allah yana da mata sai wani mutum ya ji labarin sai ya zo zai zarce shi sai da ya zo zai zarce shi sai ya yi sallama da ya tambaya ya zarce ta kama matan gidan ta ce wannan mutumin banza wannan kaza kaza sai ta faɗin maganganu munana da ya zo gaishe shi ya tafi wani shekara sai ya zo ya zazzartasa sai ya ga ya dawo daga daji amma zaki yana gabansa yana ya ɗauki tashinsa har ya fi gida ya ce malam ya haka ya ce ai wancan matsayin da ka gani wato matan da kuka ta zama da ita guna aleri ne a mata ne zagin sanne ya sami da ya zo sai sa zaki ya ɗauko masa ita ce da ya zo wannan kuma sai gashi da kaya kansa sai ya ce ya ce ai wannan musibin da da matan take mun sai ta Allah yake mun yake mun wannan abu amma yanzu ta mutu shi ne ni kuma Allah ya jarabe ni in ni nake aiki kai na da kaina zama da mu wani mata akwai in dai tana sallah to da lada amma in dai ba ta sallah ne ta to rabu da ta shi yafi Allah kiyaye
Assalamu alaikum. Malam ina hukuncin mutumin da yake azumi da zai da kamata a jiki.
na'am ina hukuncin mutumin da yake azumi mazi ya fitar masa a ciki mazi ya fitar a a idan mutum yana azumi mazi ya fitar gare shi sai dai ya wanke kawai ba komai ba komai
sirrin shi assalamu alaikum fatan mara ya ci ko shi lafiya mara yana son a sa ni a cikin addu'a ne saboda ina samun matsala da damuwa a wajen aiki Allah kiyaye shi Allah kiyaye shi
sauran da ce assalamu alaikum malam na shiga wani jarabawa ne cikin kunshi a kan kasuwanci da ke so malam ya taimaka kamar yadda ya yi tarihi na annabi su ya taimaka ya sa na a cikin addu'a Allah ya sa a cikin wannan jarabawa ta Allah nufa Allah nufa Allah sa Allah sai muka
sauran da ce assalamu alaikum malam na samun matsala da yi ma da wajen aiki da ke neman malam ya sa ne a cikin addu'a Allah ya sa a samu zama lafiya da shugabanni na Allah sa Allah sa Allah kiyaye salatin annabi goma Allah gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da iyayensu Allah ka ba mu lafiya Allah ba mu zaman lafiya Allah ba mu karuwan arziki Allah ya biya mana dukkan bukatun da muke nan Allah kada ya wani dukkan sharri abinda muke tsoro Allah ya amintar da mu abinda muke so Allah da alherinsa Allah ya ba mu Allah ce muke mu fitowin da suka afka kasar nan Allah sauke su na kashi-kashi da ake yi da satin jama'a da kuma sai da kisan matsayi da satin jama'a Allah sauke su Allah kiyaye Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ba mu kwanciyar hankali da ƙaruwar arziki na albarka annabi sallallahu alaihi wasallam mu karanta ayatul kursi Allah kiyaye mu Allah kiyaye addinin mu Allah kiyaye mutuncin mu Allah ke mana komai da komai namu. Allah tsare mu daga duk abin da zai dame mu. Allah raba mu da wahala. Allah raba mu da kunci. Wanda suke tare da nufi addu'a aniya Allah ba su biya bukatun su. Don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam. Alam nashrah laka sadrak. Alhamdulillah. فإذا فرغت فانصب Allah kawo mana tauki cikin al'amuranmu. Allah kawo mana tauki cikin al'amuranmu. Abinda muke nema duk Allah ya ba mu a sauwaje. Abinda ya dame mu Allah ya ba mu da shi a sauwaje. ‘Ya'yan musulmai da dukkan ma musulmai da suke neman ilimin addini da ilimin zamani, Allah taimake su, Allah sauwaje musu. Allah raba mu da wuya da wahala ka raba mu da kunci da talauci ka yalwata mu don albarka Allah sallallahu alaihi wasallam na zama shi kalli wa du'a wa ruhu fi habis rabbi Allah ka mana albarka amin wannan taro namu Allah albarkace shi amin dan albarka alqur'ani dukkan abin da muke nufi Allah masa albarka abin da Allah ya bamu Allah masa albarka Allah ya sa albarka a kasanmu Allah ya turo albarka garinmu Allah ya bamu albarka a gidajenmu Allah ya bamu albarka a angoyinmu Allah ya bamu albarka a hannayenmu Allah mana albarka da mu da zuriyarmu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun bukaranta fatiha da bismillah wanda yake da bukatu na alheri a lafiya masa bismillah rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin maliki yawmid din ya kana abudu wa iyyaka صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين